إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي ashirin ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 23 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2019 wannan shine majalisi na 63 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al-imamu Zainuddin al-Iraqi rahmatullahi alaihi al'imamul iraki yana ci gaba da kawo mana bayanai akan ƙa'idoji da terminologies na malaman hadisi a darasin da muka yi a baya akwai wani kuskure da ya faru ta fuskar faɗan tarihin haihuwan al'imamu abu abdullahi bukhari da muslim inda na canza tarihin maimakon kasancewar shi bukhari an haife shi shekara ta 194 shi kuma muslim an haife shekara ta 204 wato shekarar da al'imamu shafi'i ya rasu wannan shi ne daidai game da tarihin haihuwarsu yayin da shi bukhari ya rasu shekara ta 256 shi kuma muslim shekara ta 261 ya rasu allah ya gafarta musu gaba kidansu malam gashi a zuni shi ya tuna mu wannan isa yakin jazahullahu khairan za mu tashi yayin da malai yake cewa al-gharibu wal azizu wal mashhur al-gharib hadisi wanda yazo ta hanya guda kadai wal aziz hadisi wanda yazo ta hanyoyi akalla guda biyu wal mashhur da kuma hadisi wanda yake yazo ta hanyoyi fiye da biyu haka ce al-gharib haka malamai suke fassara shi wato hadisi wanda yake da yake tsukewa zuwa ga hanya daya jam'in shi ana ce mishi gara'i gara'i shi kuma al'aziz jam'un shi izaz kamar yadda zaka ce karimun kiram to idan jam'in shi sai ka ce izaz shi kuma mashhur mashahir malam ya ce wa ma bihi mutlaqanir rawin farad fahwal gharib wa ibn mandatin fahad بالانفراد أن إمام يجمع حديثه فإن عليه يتبع من واحد واثنين فالغريب أو فوقف مشهور وكل قد رأوا منه الصحيح والضعيف قد منه الصحيح والضعيف ثم قد يغرب مطلقا أو اسنادا فقد كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كمسلم لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم الحديث والمقصور على المحدثين من شهور على المحدثين من مشهور قنوته قنوته قنوته بعد الركوع شهرا ومنه ذو تواتر مستقرا في طبقاته كمتن من كذب ففوق ستين رووه والعجب بأن من رواته للعشرة وخص بالأمرين فيما ذكر الشيخ عن بعضهم قلت بلى مسخ الخفاف وابن مندة إلى عشرتهم رفع اليدين نسبا wanayyahu an mi'atin man kadhaba malam yace wa ma bihi mutlaqan rawin farj abinda aka samu wato mai riwaya guda daya in farada ya kadaitu mutlaqan kai tsaye gaba daya mai riwaya ɗaya ne ya kadaitu da shi fa huwa al-gharib shi yake ci hadisi gharib mana a samu hadisi ya zama yana tikewa ne zuwa ga wata tarjuma guda daya ko kuma a wata gaba daga cikin gabobin shi ya tsuke mutum ɗaya ne rawaito shi ya zama misali sahabi ɗaya shine ya karas da labarin daga sahabi ɗayan nan tabi'i ɗaya daga tabi'i ɗayan nan atba'ut tabi'i na ɗaya to wannan garibul mutlaq kenan ana iya samun kuma wani wurin inda yake akwai tattaunawa mai tsayi game da shi ma garibi ne ko ba garibi ba sahabi biyu tabi'i biyu misali mu ce atba'u tabi'i na daya da malamai suna ganin wannan za a kiran shi da suna mashhuri kafin ibnu hajar ya zo ya harara cewa a'a al-itibaru bi aqalli tabaqat za a duba inda yafi tsukewa ne kamar yadda ya fada a cikin mabhatun nazar idan muka dauki alal misali da gaske irin hadisan da suke irin wannan garaba ta shafe su kabe ki kamar hadisin annahyu an bai'il wala'i wa hibati hadisin Aisha radiyallahu anha kissar Aisha radiyallahu anha wadda Abdullahi dan Umar ne ya ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana siyar da wala'i ko yin kyautarsa kana da bawa kace ka saida wala'insa ko kuma kai kyautar wala'i kamar yadda baka iya kyautan ubantaka ko kai ka saida ita father hood ɗinka misali in ka yi faɗa ɗanka ne har abada babu yadda za a kace ka siyarwa da wani wannan ɗan takasa ɗin ba kamar gida ne ko mota da za ka yi siyarwa da wani ba alimamu muslim ya roto wannan hadisi shi da kanshi yake cewa kullun nasi iyalun fi hadha alhadith ala abdullahi abunna abdullahi ibn dinar amr ibn dinar ne haka imam muslim shi da kanshi ce kullun nasi fi hadal kitab iyalun ala amr ibn dinar dukkanin mutane gabaki ɗayan su suna cin gajiyar amr dan dinar ne a cikin wannan hadisi haka imam malik ya ruwaito hadisin daga amr dan dinar din dai daga ita zuwa ga zuwa ga abdullahi dan umar haka shi kanshi muslim da tirmidhi da nasai al-imamu at-tirmidhi rahmatullahi alayhi ya ruwaito wata riwaya wacce ta zo daga Yahya ibn Sulaym sai shi kuma yace daga wani daga Abdullahi dan Umar daga Nafi'u daga Ubaidullahi dan Umar daga Nafi'u daga Abdullahi dan Umar wato ya canza hanyar kenan maimakon daga Abu Dinar sai yace daga Nafi'u to abinda malamai suka tabbatar mu hakikai wannan wannan kuskure ne wannan wahami kamar shi kanshi Tirmidhi da ya kawo a hadithin a cikin sunan ɗinsa ya tabbatar da cewa wannan wahami ne amma lalle hadithin abin da ya inganta kawai shine wannan hanya ta amr dan dinar zuwa ga Abdullahi dan Umar haka idan ka ɗauki gama hadisin as-safaru qit'atun min al-azab manzo Allah sallallahu yana cewa lalle tafiya wani yanki ne na azaba wanda hadisi ne yana cikin Bukhari da Muslim hanyar shi kullum kullum daga Maliku ne daga Samiyu daga daga abin nan suhaib ibn abi salih daga abu huraira wanda tace hanyar shi sananniya duk da yake daga baya wasu masu masu tsananin bincike sun laluba sun laluba sun samu shi hanyoyi hagu da al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin fatul bari mujalladi na uku ya tattauna akan qadiyar ya ce akwai wata hanya daga ad-darawardi abdul aziz ad-darawardi daga suhaib dan abu salih din daga abu huraira wallahu a'lam amma dai malamai na can baya suna kallon wannan riwaya a matsayin riwaya ce garibiya ibnu hajar ya tattauna akai a cikin fathul bari wannan sa daga cikin misalai da zaka iya tunawa nan kurkusa game da abin nan wato garibi to na'am na'am eh eh na ce ne ne? ok abdullahi ne abdullahi na ke cewa ko ango abdullahi dan dinar na'am jazakumullahu khair abdullahi dan dinar a ba abdullahi dan dinar bane amru dan dinar ne amru ne shine shine tabi'i mai riwaya daga abdullahi dan umar amru dan dinar daga abdullahi dan umar lalle abin da zan iya kiyayewa kenan tarjuma insha Allah a da suka zo yin ta'arifin hadisi garibi akwai maganganu da malamai suka kala daban-daban amma ibnu hajirin ya kawo wasu ta'arifat a cikin littafin shunuz hatun nazar haka imamu suyuti a cikin tadribur rawi suka kawo maganganu kala daban-daban ya za a arrafa shi kamar su ce shine man da bihi rawi ko ma shadda tariquhu wa lam yu'raf rawihi bima bi kasratir riwaya ta'arifat iri daban-daban almuhimmu da shi ne ya zama hadisin hanyarsa ɗaya ce sananniya ko da akwai wasu hanyoyi ya zama ba sanannu ba ne wannan sai a ce ya zama garibi garibul mutlaq idan ya cike zuwa ga ainihin wato ɗabaka ta sahabi sannan kuma akwai garibi nisbi da zai zo mana magana akan shi shine idan ya zama garabar bin nisbati ila madrasati shekhi ne min shuyukh muhaddisin al-mashhurina a makarantar wani malami ne kamar shu'ba ko maliku ko abdullahi ibn ko abdullahi ibn wahab ko ibn mubarak ko makamantansu sanannu ko makaranta a'mash daga cikin sanannun malamai waɗanda ake tattara hadisansu idan ya zama bin nisbati ila zalika shekhi ne wannan garaba sai a ce garaba ce nisbiya wabnu mandatin fahad ibnu manda suna ne wanda yake ba mu'arabi ba amma saboda larurar waka ya arraba shi ce wabnu mandatin a zahiri abu abdullahi ne ibnu manda domin ibnu manda shahararru guda biyu ne akwai abu abdullahi ibnu manda shi muhammad ibnu ishaq ibnu yahya wanda yake da littafin marifatus sahaba ya rasu shekara ta 395 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ibnu manda ne daga cikin malaman hadisi na can baya wanda yake malami ne sananne mutumin asbahan akwai kuma ibnu manda abul qasim shine abdurrahman ibn Muhammad ibn Ishaq ibn Manda Abul Qasim al-Asbahani shi kuma ya rasu shekara ta 400 ne da 70 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar bayan kamar shekara 80 da rasuwan wancan to to to dukkanin su malamai ne ibn Manda ake ce musu to wannan duk da yake kowannen su kuma malami ne wanda yake da rubuce-rubuce a hadisi shi wannan ibn Manda na biyu shine wanda yake yi ta ma'yan bida a radidin nan aka tume shi da tajisini dukkaninsu za ka samu tarjama su a cikin littafin limamu zahabi shi ne siyaru a alami annubala a taƙaice ce ibn mandatin fahadda bilin firadi an imamin yujma'u hadithin ya fahaddahu ya yi ta'arifinsa shi ne haddahu ɗin bilin firadi da cewa hadisi wanda ya zo ta hanya guda an imamin daga wani malami yujma'u hadithuhu wanda aka san ana tattara hadisansa sufyan ibn uyayna al-imam malik ibn anas al-imam abdullah ibn mubarak al-hanzali al-khurasani ahmad ibn hanbal da sauransu waɗanda suke malamai ne mashahurai al-layth ibn sa'd kowanne an san ya tara dalibai da yawa daliban kuma sun tattara hadisan shi da haka duk riwaya daga makarantarsa a al'adance za a samu mutum biyar shi da bakwai sarwaito turan da aka ji wata riwaya mutum ɗaya ya kaɗaitu da ita daga gare shi to sai a fara mamakin ta yaya ta yaya aka yi haka shi ne har dawar kuɗi yake da littafi sunan shekara ibu malik wato hadisan da aka rito daga makarantar maliku wanda wasu ɗaliban shi ɗai ɗai wasan kaɗaitu da su na fata mun gane saboda a al'adance mutum da malamai ne masu shahara da karantarwa kuma su da ɗalibai da yawa to abinda ake sare duk abinda za su faɗa a cikin makarantarsu ɗaliban nan suna da bashi muhimmanci za su kwafi kamar imam ibn hibban ya da wasu ɗalibai waɗanda ko zagi yayi sai sun kwafi in yace musu ba ku da ba ku da kirki ba ku kula da karatu wannan ma sai sun kwafi saboda muhimmancin da abin da yake faɗi to kaga irin wannan za a yi mamakin yadda za a samu wata magana ko wata riwaya sai a ji wani ne kwaya ɗaya ya ruwaito ta shi sa ake itina'i da shi shi sa kuma za ka ga malamai a can baya suna hani suna tsoratarwa daga ba da muhimmanci da kai kawai garibi kake bi misali imam muhammad ibn muhammad sun yi wannan magana da sauransu to yace fa inna fa in alaihi yutba'u idan wannan hanya guda daya ta samu aka biyo bayanta min wahidin daga hanya daya aka kara mata daya kenan kaga sun zama biyu wasnaini fal'azizu shi ake cima al'aziz ko dai zama al'aziz daga izzatuhu ya yi ƙaranci aziz ko kuma ya zama daga izza ya ƙara ƙarfi duk ana yin wannan fassara ko ya zama daga aziz ma'ana ƙalil ko kuma ya zama daga aziz mai ƙarfi sai a ce ya zama azizi au fauku ko ya zama sama da biyu fa mashhurun shine hadisi mashhuri idan ya karu idan hanyar ta karu ya zama mashhuri ma'ana muna da riwaya kwaya daya to kana neman ka kara mata karfi zaka tafi al-ikiba zaka tafi neman hanyar da zaka kara mata karfi akwai mazan inda ake tsammanin samun waɗannan hanyoyi a bincika a bincika idan aka samu to sai a ce yanzu ya zama azizi sai kuma ka fara ka ƙara jin ƙwarin gwiwa in an ƙara bincikawa fa hala a ƙara samu garin bincike kuma sai aka sake samu wata hanya da shi kenan ya zama mashhuri sai ya zama hadisi ya ƙara ƙarfi kenan ya ya samu ƙarfin da ake tsammani fa wa kullun qadra aw minhu as-sahiha wa dha'ifa thumma qad yace duka waɗannan guda biyu duka waɗannan guda uku da garibi da mashhuri da azizi qadra aw su malaman sun ga a cikin sa minhu as-sahiha ana iya samun garibi sahihi ana iya samun azizi sahihi ana iya samun mashhuri sahihi wadda'ifa ana iya samun akasin sahihi a same shi da hanya ɗayan amma ko bata inganta ba ko da hanya biyu ba su inganta ba ko da hanya uku ba su inganta ba duk ana iya samu ma'ana ilimin hadisi na diraya yana da ta cewa akan akan hadisan ba da zaran hadisi ya zama garibi kawai sai a ce za'ifi ba ba kuma da zaran hadisi ya zama mashhuri sai a ce sahihi bane duk da yake garaba asali mazinna ce ta rauni mu gane wannan garaba din a samu hadisi hanyar shi ɗaya gyal to sai an yi taka tsantsan sana'a tabbatar da shi kamar yadda kuma a samu hadisi mashhuri a gun malaman hadisi to ana sa ran ana dan ganin alamar ya kama hanyar inganci amma ba itlaqan bane wannan dole sai an tantance a tabbatar da ya inganta ko bai inganta ba domin kamar yadda ga mana akwai mashhuri alal alsina wanda wasu su ma mawdu'ai ne wanda hadisai da suka gama gari a bakin mutane ko a bakin mutane gama gari ko a gun wasu tsawa'ifu na mutane akwai hadisan da sun shahara ne a gun malaman fiqh akwai hadisan da sun shahara ne a gun malaman nahwu akwai hadisan da sun shahara ne a gun ɗan kasuwa akwai wanda suka shahara a gun mata a cikin gida haka kowane irin tabaka ta mutane akwai abin da shahara a gun su to ba a intibari da abin da ba a gun malaman hadisi ne shahara ba domin galibi waɗannan mashahirun zantukan za ka tarar na ƙarya ne ko kuma ko isnadi ba su da shi irin abin da ake cewa yau masomiku yau manahari ran azuminku ran layyaku a zahabi kan nujumi bi ayyuhi tadaitu ihi tadaitu ulama'i ummati ka an biya ibani isra'ila ga sanar za ka ta jinsu wani ma bai taɓa shiga ajin makaranta hadisi ba ma ya san waɗannan hadisi kuma za ka bincika duk duniya ilimi ba za ka san inda aka san su la yarudul khaira illa shaitan Allah ya fata malam Ahmad Kauri ya ce shi yana ganin ma anan garin aka kira wannan hadisi saboda tsabar kwaɗayi kawai na na mutane masu zuwa walima haka dai yace Allah ya gafarta ne babu mai mai da alheri sai shaitan wato ba shaitan ne kawai yake yake wuce tayi haka mutane suke cewa ire-iren waɗannan hadisai suna nan da yawa har malamai suka ta masa rubuce-rubuce kamar shi kanshi wannan malami mai sharhin nan al-Imam al-Sakhawi yana da al-Maqasid al-Hasana fi al-ahadith al-mushtahara ala al-alsan maqasid al-hasana na na Sakhawi akwai ahadith al-Qussas na na Ibn Taymiyyah akwai Mar'i Maqdisi shi ma yana da shi ga sunan dai kala daban-daban labarin hadisai waɗanda kawai ana jinsu ana jinsu to wasu kuma sun inganta kuma ana jinsu ne kamar yadda innamal a'malu binniyat kaga ya inganta kuma mashhuri kusan kowa na kafa hujja hujja shi da jahili da malamin sai ce ya innamal a'malu binniyat ko da bai san cewa yana cikin arba'una hadisa ba ko kuma daga ina aka dauko shi arba'una hadisa din aka zama shi da sauransu haka haka misali yanzu ka dauki hadisin shi ma mashhuri ne akan harsunan mutane amma kuma ya inganta inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman kowa da ya yi magana da 40 yawman da fata ko da ba zai kawo hadisin tiryan tiryan ba amma dai ya san wannan magana ku irin wannan ana ce mishi al-mushtahiru ala al-alsin na fata mun gano ne malam ya ci gaba da cewa a وقد رأوا منه الصحيح والضعيف ثم قد يغرب مطلقا أو اسنادا فقط sannan yana iya zama garibi mutlak ko kuma garibun nisbi shine sun makad ya garubu yana iya zama garibi mutlakan kai tsaye shine zama garaba ta tike zuwa kan sahabi shine daga can tushen isnadin au isnadin ko kuma ta zama garaba ce nisbiya ai bin nisbati ila shakhsin muayyan fil isnadi wani imami daga cikin a'imma wanda ake tattara hadisan su kamar yadda muka kwatanta faqad kaza likal mashhuru aidan qassam haka shi ma mashhuri din sun rarraba shi gida-gida kamar yadda muka ci da shuhuratin mutlaqatin akwai mashhuri kawai mutlaqul shuhura kal muslimi minisu man salima kal muslimi man salimal haditha kamar ka hadisi al muslimu man salima sai ce al haditha ai iqra'il haditha ila akhir kaman hadisin da aka sani cewa al muslimu kaga shi musulmi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi shine wanda musulmai suka tsira daga sharrin bakinsa da sharrin hannunsa daga matsalar da ke fita daga bakinsa da bala'in da ke dauke a hannunsa wannan shine musulmi manzo Allah sallallahu ya bayyana siffa ce ta kamala ga musulunci ba siffa ce take ta asali ba ma'ana a iya samun musulmi kuma bai cika wannan siffar ba amma kuma yana nan a matsayin musulmi ya zama yana cutar da yan uwanshi musulmi da bakinsu da bakinsa ko da harshensa sai ya zama kenan musuluncin shi yanzu na kasashe ne ta wannan fuskar hadisi ne wannan sahihi bukhari da muslim sun fitar da shi daga abdullahi dan amru dan as kaji hanya shi ta farko kenan sannan bukhari ya sake fitar da shi ta wata hanya daban shine daga wane daga jabir dan abdullah da kuma abu musal ash'ari da haka yana da hanya sahabbai guda uku akwai hanyar abdullahi dan amru dan as sorry amru amru ibn al-as baban kenan akwai hanyar abu musa al-ash'ari akwai kuma hanyar jabir dan abdullah radiyallahu anhu ajma'i to yanzu wannan kaga yana da hanyoyi guda uku da haka mashhuri ne yanzu a gun malamai wannan ba kowane gama garin mutum ne ya san shi ba sai malamai na hadisi su sun san da an faɗa hadisin sun san yana da hanya kaza yana da hanya kaza yana da hanya kaza ina fata mun gane wannan jama'a yace والمقصور على المحدثين من مشهور sannan daga cikin kashe-kashen da ya ce can a kazalikal mashhuru aidan qassamu li shuhratin mutlaqatin to sai kaga zaka ga wannan wal maqsuri ay li shuhratin maqsuratin akwai akwai shuhratin mutlaqatin akwai kuma shuhratin maqsuratin shine shahara wanda take ta fuskanci wasu mutane kawai kamar malaman nahwu suna da hadisai mashahurai da suke hujja da su galibin su na ƙarya ne matattu malaman adab suna da shi irin irin hadisin addabani rabbi ba ha sana ta adibi malaman adab suke hujja da shi ga maza ga hadisi ne na ƙarya malaman usul fiqi suna da hadisan da suke shahara a kankanin su kamar wannan riwaya ta hadisin mu'azu cewa annabi ya ce mishi da me zaka yi hukunci yace da qur'ani in baka samu ba da hadisi in baka samu ba ajhadu fi ra'ayi wala allu kaga ya shahara gun malaman usul fiqi amma kuma hadisi ne na ƙarya munkarin hadisi ne kamar yadda al-Imam Muhammad ibn Hanbal yake faɗa tun da dace to idan irin waɗannan kowace dabaka ta mutane idan ka zagaya sai ka ji suna da wani labari da suke danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shahara tsakanin su malaman sira kuwa hadis bila harfi hadisan su na ƙarya suna nan da yawa mashahurai an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 12 ga Rabiul Awwal an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza an yi kaza kaza kaza ire-iren su an ga sayyidina Abubakar macijiya ce ta ta saran shi ne ko yayi ne malabar a cikin kogon nan ya ki motsawa ko haka ne ko lokacin muna yara ana kai mutum maulidi haka zaka cikin wannan kisoshin alal muhaddithina min mashhuri agun malaman hadisi wanda suke mashuhurai ne a wurin wal maqsuri ala al muhaddithina in mashhur kamar da muka ce al imam sakhawi yana da littafi akai al maqasid al hasan qunutuhu da gaskin irin abin da ya shahara a gun malaman hadisi isu isu qunutuhu ko qunutihi zaka iya karantawa duka bil istinaf ko bil aqfi ba'da ar-ruku'i shahara da aka tambayi Anas bin Malik radiyallahu anhu cewa da gaske ne manzala sallallahu alaihi yayi kunuti na na nazila ce yayi wata guda yana yin kunutin nazila sai aka cewa Anas dan Malik to yaushe yake kafin ruku'u ko bayan ruku'u yace yana yi ne bayan ya dago daga ruku'u sai aka ce to ai kuma wana ya ce kai ka ce mishi kafin ruku'u yake sai ce kazaba yayi kuskure kuma da muka fadi a jiya wannan lafazi ko shekarun jiya ne ko lafazin karraba mutanen makka da madina suka amfani da shi da ma'ana akhta'a yace ai bayan ruku'u yake sai ana ce ba su labarin wannan kissa ta ainihin wato qurra'u dinnan da aka tura aka kashe su wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta yin addu'a akai wanda daga cikin fiqhun hadisin shine akwai idan malami ya ba da amsa akan wata fatawa ya halasta ya tsawaita magana fiye da asalin amsa abin da ake cewa jawabul hakim irin yadda al'imamu shekul islam ibn taimiyya ya shahara yana yi kamar yadda littafan shi suke nunawa kamar yadda kuma malam ibn qayyim al-jawziya ya bada labari kamar yadda kuma an samu sahabbai da dama suna yi madaliban su haka sayyidina umar dan khattab yakan yi irin wannan kamar yadda yake cikin hadisin abdullahi dan abbas wanda ya tambayi umar man almar'atani min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam latayni qala allah ta'ala anhuma in tatuba ila allah faqad sadat qulubukum kaga amsa kawai huma aisha wa hafsa amsa ta kare yana amma sai yace sun mustaqbal al-umar al-haditha yasuqu sai umar ya bashi labarin doguwar kissa cewa su mutanen makka da su dauki mata bakin komai ba matan suna jin tsoron su suka zo madina sai suka kuma su kuma mata sun raina maza shikenan sai kuma matan makka suka fara koyon halin banza irin na matan madina shine wata ranar umar yana zaune yana tattauna yana wasu shirye-shiryen shi kawai matar shi ta samu shi baki a zancen da bai kasa da ita ba shi kina hauka ne shi to kai kuma me kai asuwa kuma ai annabi ma yana magana mata suna mara fa inna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam yuraji'inu wa inna ihdahunna la tahjiruhu al-yawma hatta al-layl kai kuma asuwa umar ta kawo mishi hujja kat kenan gaba daya cewa a gida annabi ma ana yi sanan shi sa da mutanen kasashen mu ba su san mace ne ilimi har yanzu ma wasu ba su so ce ce wuya sha'an ne da ita duk abin da ka fara tana da hujja ta kawo ma aya ta kawo ma hadisi ko in yi zalama muna wannan rashin mutuncin ba ba ma san mata masu ilimi saboda su kuma masu ilimin su ma a cikin matan da wuya ka ganta tana da tawalu kuma ta dinga ma musu kenan to umar ya kawo doguwar kissa da labarin cewa anna ghassana tun'ilul khayla li ghazwina kaza kaza kaza ya bashi dogon labari wanda yana da fa'idoji da yawa amma kaga asalin amsa kawai shine huma aisha wa hafsa khalas labari ya kare anan amma sai da ya bashi dogon to haka shi ma Anas anan ya musu sai fara ba su labarin an yi kaza an yi kaza an yi kaza to akwai irin shi da yawa a cikin tafarkin magabata yana daga cikin abin da ake gani a matsayin wato halin kirki na malamai kamar yadda mai halin kirki a cikin attajirin karo ke shi naira hamsin sai baka dubu biyar to haka mai halin kirki a cikin malamai in ka tambaye shi fatawa kalma biyu sai maka mujalladi kuma gane haka ibn timiya yake sai ka ba mutum fiye da abin da yake bukata har wasu wasu samu a takaice wannan riwayar ta qunutuhu ba'da ruku'i shahara na qunuti ne lin nazila wanda a nan ne ya halasta a doguwar addu'a a faɗi matsalar da sauransu amma irin abin da galibi muke yi musamman a sallar dare ta azumi ƙunutul wutin a tsawaita a yi ta yin wasu addu'o'i can da ya saba wasu na jama'a wallahi tala ya saba wasu na ya kamata mutane su san wani kuma za ga dim dama ai alusuna ne suke tajiri dama yan dariƙa ba su ma yadda da shi ba za ka je ka je sai a yi sallar wutiri minti uku addu'a rabin awa ai na ka samu wannan jama'a a ina aka samu shi wa zai kawo shi a cikin karatu babu wutiri a takaice akan yadda annabi ya koya wa Hassan dan Aliyu din nan shine wutiri in an tsawaita shi ne a annabi salati wannan shine abin da salaf suke daga nan kuma kowa a sallame ya je addu'a shi sai za ga mutane ba su damu da asalin sallah ba amma sun damu da wutar za su damu da wutiri sai ai awa ɗaya a wani waje ana yin shi ai ta'adda hada ta'adda لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا دينا إلا قضيت ولا هما إلا فرجت ولا غائبا ولا أسيرا ولا وانين wannan duka yana daga cikin ta'adda wuce wuce maka da rawa adda ka cewa Allah yanzu yanzu muke so ya Allah sai kai kaza haka ba ake cewa to ko ko principal ka mushi haka ka zo ka ce yanzu kake so sai an sama hannu eh Mr. principal azalla kana da wasu larurinka da kake yi ko sai je dawo to Allah ba a mishi wannan ta'addan ga adda amma ya shahara mutane suna yi ba su ma san cewa ba kyau kuma ko an ce musu ba kyau ba su so su daina saboda anan suke cin kasuwa duk wani mai bin sa a sallah cewa sun iya larabci sun iya addu'o'i anan suke samun ƴan mata su taruta musu wasiku cewa suna so su aure su wani sai ƴan mata sun fudu zai ne su idan ya sanar taji su tar kazan ƴan mata kuma da shirme su abu kadan abin da ke burge su dan kankani da taji mure aran nan kawai shi ka ji gaba ɗaya ta ta rikice kawai sai ta ce Allah ya sha adda ta dama da take almuhim Anas dan Malik shike da wannan riwaya kuma Bukhari da Muslim sun fitar da ita kuma kamar yadda Ibn Hajar yake cewa rawahu an Anas jama'atu mutane da dama sun roto shi daga anas zaka ga mashhuri daga ciki akwai riwaya Muhammad ibn Sirin akwai riwayan Asim akwai riwayan Qatada da wasun su duka sun roto hadisin daga Anas dan Malik wa minhu du tawaturin mustaqra akwai kuma wanda yake yayi tawatur mustaqra an bibiye shi an yi istiqra'in shi an tabbata yana da tawatur shine ya haura mashhuri ya kai gidan tawatur ya karu ya karu ya karu daga mashhuri yana karuwa yana karuwa zai zama mutawatir ya ake gane hadisi ya zama mutawatir shine ya zama ya zo ta hanyoyi da dama waɗanda hanyoyin sun kai tuhilu al'adatu tawaquhum 'ala al-kadhib ba zai yi a ce waɗannan mutanen at a point sun taba yin bitin ne cewa mu je mu yada wannan kare ba zai yi ba saboda ya zo ta wannan hanya ya zo ta waccan hanya ya an ji shi a wannan garin an ji shi a wancan garin sai a ce to wannan mutawatiri ne ko ya zama mutawatiran lafzan ko ya zama mutawatiran ma'anan in an samu lafazi guda ɗaya duk irin shi ne ake faɗa ya zama mutawatirun lafzan idan ko wata qadiyya ce ta zo da ma'ana guda ɗaya kamar azabar kabari kamar zuwan dujal kamar dawowa annabi isa kamar ahadisu abin nan aljannati wan nar waɗannan kaga su sun zo ne da ma'ana kamar hadisin man kazaba alayya muta'ammidan ya zo da lafza kala daban-daban galibi an fi samun abin nan mashhuri sorry mutawatiri ma'anan ya fi yawa fiye da mutawatiri lafza al-imamu al-hafiz ibn hibban al-busti rahmatullahi alayhi a cikin tarjumar da yayin abu awana al-wadah ibn abdullah al-yashkuri al-wadah ibn abdullah al-yashkuri wanda malami ne daga cikin siqatu malaman hadisi ya rasu shekara ta ta ta 170 daidai to asalin shi bawa ne ubangidansa wani mutum mai suna Yazid ibn Ata'in al-Laythi Yazid ibn Ata'in al-Laythi ya tafi da shi aikin haji yana bawa da aka zo a taron ma'ashar mash'arul haram anan anan mina sai wani almajir yana tabara yana tabara sai wannan attajir yake bashi komai yana ganin kamar kushi ma guzurin shi ya fara rauni ne bayan attajirin ya tafi shi kuma bawa sai ya tsaya sai mai kyauta sai tambayi bawan ya ce kai kuma wane ne kai ce aini bawan wani da tafi ne to alhamdulillah Allah ya saka mana alheri to ni kuma zan rama maka da alherin da baka taba tsammanin shi ya sunanka yace sunana wani shikenan washe gari rana ta biyu sha ɗaya kenan ga wata ko zaman mina sai wannan mutumin kawai ya zo tsaya a daidai jamara inda kowa yake wuce ya dinga shele na cewa ya jama'a ku shaida cewa wane wane wane wane yazid ibn ata'in al-laythi Allah ubangiji ya saka mishi da alheri ya yanta abu awana ya yanta shi ya jama'a ku shaida ya dinga shelau wannan jama'a ku taya shi addu'a Allah ya karba mishi ladan wannan yantawa da yi shikenan mutane aka dinga zuwa hima wannan attajirin ana mishi godiya cewa ya yanta wannan malami shi kuma bai yanta shi ba tun yana cewa wallahi ƙarya yake mu ƙarya yake ni ban yanta shi ba har ya gaje ce kai man ya ƙadiru ala takdibi hadar nafar gafir waye sai ƙarta wannan taron jama'a ana kawo wannan isti'inasan da a nuna yadda abu yake iya zama mutawatir yadda baka isa ko ka ƙareta ba zai ƙareta ba shine ma'anar shi kuma gani ba zai ƙaryata ba saboda yawan mutanen da suka zo suka ba da labarin kaga dai asalin labarin ai shiri shi wannan ne kawai yake so ya rama wulakancin da attajir nan ya mushi ko kuma shi ma ya scoring mushi on goal ko to amma labarin sai yi karfin da shi da kanshi ya san ba haka ta faru amma ya ce waye isai karyata wannan haka ya ce ya ce waye isai karyata wannan labarin to haka mutawatir yake wanda sai dai in kai mahaukaci ne sannan za ka yi karyata shi kuma duk ka karyata shi sai ya ce to ubangiji Allah ya baka lafiya amma ba zai karyata ba saboda ya zo ta hanyoyi da dama da dama da dama ya ce fi ɓabaƙati ya zama kowace ɗabaƙa sahabbai da yawa sun ce annabi sallallahu salama ya ba da labari tabi'ai da yawa sun zo daga waɗannan sahabban atba'u tabi'ina daga waɗannan tabi'ai man duna atba'i tabi'ina daga atba'u tabi'ina to daga nan za a iya samun ɗabaƙar musannifuna ko shuyukhil musannifina in aka samu ɗabaƙar sahabbai ɗabakar tabi'ai ɗabakar atba'u tabi'ina ɗabakar da ke biye da su galibi ita ce ɗabakar su maliku to kaga maliku su kuma su ne malaman malaman masu rubutu galibi wato waɗanda suke da rubutu littafan nan su bukhari su muslim da sauransu galibi za ka ga su maliku kakanninsu ne a ilimi domin sukan yi riwaya daga mutum ɗaya ko biyu ne zuwa ga ɗabakar su maliku su sufiyan ibn uyaina da su ibn mubarak da makamantansu ina fata mun gane to haka ɗabakan waɗannan na ƙasa da su maliku da su ɗabakan na ƙasa da su da ɗabakan musannifu na ɗan su ne su bukhari da su muslim da su abu dawuda da su ibn hibbana da makamantansu da waɗanda suka zo a ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa sai a zama malamai da yawa a kowace ɗabaka sun ruwaito to wannan sai a ce ya zama mutawatir shine yace kamatni man kadhab kaman matanin hadisin man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu fin nari yace fa fawqa 60 rawaw sama da sahabi 60 suka rawaito shi daga manzon Allah subhanahu alaihi wasallam sama da sahabi 60 haka sama da tabi'ai su ma 60 kowanne ya wuce 60 wal ajab abun mamaki ma bi anna min riwati ruwatihi dal ashara kuma wallahi abun mamaki ma daga cikin wanda suka rawaito shi akwai al asharatul mubashshirun bil janna gaba ɗayan su rawaito shi hadi hukun nan guda hudu da sauransu da Abubakar Umar Usman Ali Talhatu da Zubairu da da Abdurrahman da Sa'adu da Sa'id dukkan su rawaito waɗannan hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa a cikin su ya ruwaito lal ashara wa khussa bil amrayn wannan hadisin ya kebanci da waɗannan abubuwa guda biyu shine hadal adadul kaseer wa riwayatul ashara wa khussa bil amrayn alif lam anan lil ahad a waɗannan abubuwan guda biyu cewa mutum 60 sun ruwaito cikin sahabbai da kuma kasancewar a cikin mutum 60 din nan akwai gaba ɗayan mutane goma nan al'ashartul bashirun bil janna wannan hadisin ya ɓanta da su fi ma zakara hushaihu a cikin abinda malam ɗan salahu kenan ko ya ambata an ba abuhin daga wasu malamai ibn sarai ya ambaci wannan daga malamai mabambanta waɗanda suka ce wannan hadisin ya ɓanta da wasu yana da abin nan da riwaya al'ashar ƙultu ni zainuddin al-iraqi sai na ce bala abinda ya faɗa haka ne amma baya ga shi akwai masul khifafi hadisin abin nan kisar riwayan almasu alal kufaini shafa akan safa ita ma ita ma ta zo da wannan sufin guda biyu sahabbai sama da 60 sannan kuma al-ashara gaba ɗayan su wabnu mandatin ila ashratihim raf'ul yadaini nasaba haka alimamu ibn manda nan abul qasim ibn manda shi kuma ya danganta wannan cewa a hadisin raf'ul yadaini fi salati daga hannaye biyu a wajen kabbara shi ma al-ashara sun rawaito shi nasabahu ila al-ashara ya danganta shi zuwa ga mutane goma din nan malamai da dama sun tabbatar da cewa waɗannan hadisai mutawatirai ne kamar hadisin musu al-kufaini za ga ibnu abdul barri a cikin at-tamhidi da kanshi ya faɗa ibnu hazm a cikin muhalla ya faɗi al-imamu ahmad ibn hanbal tun san baya shi ma ya bada labari yake cewa laysa fi nafsi shay'un min hadisi musu al-kufaini bana jin wani shakka game da cewa wannan hadisin ya tabbata mutawatiri daga wannan adadi mai yawa na sahabbai to haka baya gashi daga hannu a wurin sallah idan an zo kabbara shi ma an danganta ma cewa ashara sun ruwaito wannan yaku an mi'atin man kadaba kuma an samu ma wasu sun ta ƙoƙarin binciko hanyoyin hadisin al'ashara ɗina abin hadisin man kadaba alayya wannan yaku har suka haura akan an mi'atin suka haura ɗari sai da suka haura ɗari akwai malamai da suka ba da muhimmanci ga hadisin man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar har suka mishi rubutu juz'i musamman daga cikin shahararrun su akwai al-Imam Abul Qasim al-Tabarani yana da littafi mai suna Juz'u Hadith man kazaba alayya muta'ammida wanda ya kawo sama da riwaya 60 din akwai ta hakikin Ali Hassan Ali Abdul Hamid al-Athari wannan malami daga cikin manyan malaman hadisi na wannan zamani an buga shi kwana kwanan nan zaka iya samun shi koda a net bai da girma kamar shafi 100 zuwa 50 ko nawa ya kawo riwayar kala daban-daban da takharijat ɗinsu baya ga shi akwai wasu malamai da su ma suka yi aiki akai don tabbatar da hadisin hadisin lafuza mabambanta ne da kuma wasu ma ma'anoni daban-daban kamar yanzu man kazaba alayya da kuma marrawa hadithan yura annahu kadhi kaga ma'ana ce daya amma ba lafazi ne daya ba wanda dai a ƙarshe yana tabbatar da cewa yana dai tabbatar da cewa mas'alar wannan hani da jan kunne da annabi yayi akan ka a mai ƙarya ta tabbata haka haka da game da masu alin hufaini wani zai ba da labari na cewa annabi ya yi shafa ko ya ce a yi ko tauƙikin ko wani abu sai zama fil jumla mas'alar dai hukuncin cewa sunna ne shafa akan hufi ga wanda ya saka da alula a zaman gida kwana ɗaya da wuni a halin tafiya kwana uku da wunnansu to wannan ma shi ma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama haka mas'alar rafu alal rafu yadaini fi salati akwai malamai waɗanda suke ganin samun mutawatiri abu ne mai matukar wahala daga cikin sa akwai ibnu hibban yayi wannan magana a cikin muqaddimar shi ta sahih dinsa haka al-imam al-hazimi a cikin shurutul khamsa ko shartul khamsati ya ya nuna cewa yana ganin abin yana da wahala haka shi kanshi ibnu salahi yayi tababa akan bafa kowanne hadisi ne da kaji cewa ya shahara sai ka ce mishi mutawatir ba haka al-imam suyuti da limamu azzarkashi suna da littattafai da suka tattara hadisai waɗanda suke mutawatirai da wasu sharu da suka saka akwai malamai da dama da suka aiki irin wannan amma dai nasu ya fi shahara sannan malamai suna cewa hadisi da ya zama mutawatiri to ya fita daga da'ira ilimin hadisi na musalahu domin ba a magana inganci ko rashin inganci ya zama ba a domin ilimin hadisi na musalahu yana magana ne akan ya inganta bai inganta ba shi kuma automatically shi ya inganta ya inganta shi automatically da aka babu magana akan yaushe zai inganta yaushe ne ba zai inganta ba sai dai kawai irin wannan magana abira haka a faɗe ta a wuce akwai hadisai kuma da suka kawo da yawa waɗanda suke ganin su mutawatire da gaskiya akwai misali a hadisu shafa'a tabbatar da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama a shifatul uzma da sauransu wannan hadisai ne mutawatirai haka hadisul khawf cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani tafki na alkausara wanda za a sha kafin shiga aljanna mai kofuna iyakar ganin iyakar yawan taurari da fadin sa iyakar ganin ido wannan ma hadisi ne wasu malamai suna ganin mutawatir ne haka hadisin man bana lillahi masjidan wanda ya gina wa Allah gida Allah zai gina mashi gida aljanna shi ma hadisi ne sun ce yayi tawaturi haka hadisan ganin Allah a lahira cewa za a ga Allah a lahira yarahul mu'minuna bighairi kayfi haka hadisan al'a'immatu min quraish da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce limamai shugabanni daga qurayshawa ne haka kissar cewa kututturan dabino yayi kuka an ji haniniyarsa saboda yana begen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya daina hawa kansa yana yin hudu ba haka hadisan a hani game da yin sallah fi maba'ini fi ma'ainil ibli a makwantayyar raƙuma saboda shekaru suna kwana tare da su shi ma an ce hadisi ne mutawatir haka hadisan annahyu an ittikhadil quburi masajida hana maida masallatayya da kaburbura ko kaburbura masallatayya haka hadisan kissar yadda aka fara samun sami Allahu liman hamidahu ta sayyidina Abubakar din nan shi ma mutawatir ne kamar da malamai suke fara haka hadisan mahadi mahadi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yazo karshen duniya haka hadisan ihtazza arshur rahmani li mautu sa'd ibn mu'adh shi ma wannan yayi tawaturi haka hadisin kissar khutbatu umar ibn al-khattab bil jabiya sanda umar yaje palestinu ya wata hudu ba shahararriya din nan a jabiya sama da mutum 70 suka roƙe ce ta haka akwai hadisan labarin tafiyar dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan isra'i wanda dama qur'ani ma ya ambata duk da ke qur'ani shi ya takaice ne akan isra'i to hadda mi'rajin duka shi ma wannan mutawatiri ne akwai hadisin kekkecewar wata din nan in shiqaqul qamar kaga shi ma qur'ani ya ambace shi kuma hadisi ma yazo da shi ikitar wata sa'atu wa shaqal qamar haka hadisan sakkowa Allah a ƙarshen dare hadisin nuzulullahi subhanahu wata'ala ila sama'i dunya fi akhiril layl su ma waɗannan sun tabbata haka annahyu anis salati ba'da al-'asr wa ba'da as-subh inda yake wannan akwai maganganu da yawa na malaman fiqh akai amma dai a hadisance shi ma ya tabbata haka akhbaru dajjal labarin dujal da manzala sallallahu alaihi ya cewa almasihu dajjal mai shafaffiyar albarka babban makaryacin nan da karshen duniya ya kawo fitintunu a cikin al'umma shi ma mutawatir haka hadisan khairun nasi qarni khairun nasi qarni da yake akwai lafazi wanda bai tabbata ba na khairul quruni qarni amma hadisin khairun nasi qarni shi ma tabbatacce ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mutawatiri ne a bisa yadda malamai suke fara galibin su tawaturin ma'anawi ne da tawaturi lafazi yana da wahala sosai saboda halastin riwaya da ma'ana da kuma yadda masu riwaya suke tasarrufi a cikin lafuzza ba tare da sun takaito akan lafazi guda ɗaya ba wannan shine takaitaccen bayani insha Allah game da mutawatiri da garibi da azizi da waye da waye na ganin bari mu saurara haka sai Allah ya kai mu mako na gaba sai mu tashi inda mala yake cewa gharibu alfadil hadith wan nadru aw ma'maru khulful awwalu من سن فالغريب فيما نقل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.